الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da zamu saurara muna dai cikin kitabul azani a satin da ya gabata an fara karanta tarjamar shi wannan babi babu imamatil maftuni wal mubtadi'i to sai lokaci ya yi a kan bayanin wannan tarjama domin tana da bayanuna waɗanda kafin a shiga cikin babin yana da kyau a san menene inda tarjamar ta sa gaba an yi maganar maftuni an yi maganar muftadi'u musamman muftadi'u an yi menene a wajen malamai waɗanda suke magabata a luga da kuma istilahi na musulunci abinda ake ce ma bid'a sannan kuma menene malamai suka fahimci abin da ke cewa bid'a shin abin da wasu suka fahimta shine bid'a ko ko abin da malamai magabata suka fahimta shine bid'a an dai ji cewa abin da bid'a wadda ake mana shine kirkir abin da bai da tushe bai da asali a alqur'ani bai da asali a sunna annabi sallallahu ta'ala sallam shi ake cewa bid'a wadda take mara kyau ta nan aka fahimci akwai bid'a kashi biyu akwai mai kyau akwai mara kyau daga su imam shafi'i an ji abinda imam shafi'i ke cewa albid'atu bid'atani bid'a kashi biyu ce akwai bid'atun mazmuma akwai bid'atun mahmuda akwai bid'a mai kyau akwai kuma mara kyau to wannan shine abin da magabata suka tafi akai har da maganar sayyidina umar ibn khattabi da yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a kaga har wajen sai na umar musaddab ya fahimci bid'a ba ba iri ɗaya ba ce kashi kashi ce akwai mai kyau akwai mara kyau ya ke gano mai kyau ya ke gano mara kyau dukkan maganganun nan nasu suka ce ana gano mai kyau in an aza ta ga ma'aunin shari'a aka ga ta yi daidai ko annabi bai taɓa yin abin ba sahabbai ba su taɓa yi ba sallallahu ta'ala alaihi sallam sahabbai ba su taɓa yi ba radiyallahu anhum in dai abun ana iya samu mashi dalili da tushe da asali a alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abun mai kyau ne wannan bid'a mai kyau ce in ku abin ba a yi shi ba kuma an nema mashi asali da tushe a addini babu shine alkur'ani da sunna bai da dalili bai da hujja bai da abin da za a jingina shi gare shi suka ce wannan bid'a sunanta mazmuma mara kyau ce ita ce bid'atu dalal wanda malamai da yawa mun yi maganganun su wasu ma ba mu taba su ba saboda lokaci irin su ibnu hajar a fatul bari irin su imamu nawawi a cikin sharhin muslim da kuma tahdhibul asma'i wal lughat irin su abu shama abu shama yayi magana shi ma akan littafi ma musamman yayi al-ba'id ala inkari al-bid'i wal hawadith a nan gurin yayi magana akwai bid'a mai kyau akwai wadda take mara kyau kuma da irin su izzuddini dan abdus salam sultanul ulama shi ma yayi magana da kashe kashen bid'o'i ma wajen kashi biyar da sauransu irin su imamu khaddabi imamu khaddabi irin su ibnu abdul bar irin su irin su ga sunan dai babu iyaka malamai ne wanda duniyar musulunci duk ta yarda da imamansu ta yadda da musuluncinsu ta yadda da tsananin rikonsu da alkur'ani da sunna da su ne suka tace suka ce akwai bid'a mai kyau akwai mara kyau za ka duk wanda zai zo da wata hauragiya na magana cewa babu wata bid'a mai kyau wannan bai san addini bane kuma yana so ma addini karan tsaye ne wannan shine bayanin da ya dau aka dauka mai tsawo to babi akan limancin maftuni maftuni an yi maganganu da yawa akan wane ne maftuni maftuni din nan aka ce shi ne ɗan tawaye an yi maganganu da yawa amma magana ta ƙarshe aka ce ɗan tawaye wanda ya yi ma wasan hukuma tawaye domin za a yi magana ne akan waɗanda suka yi wa gwamnatin sayyidina usman dan affana tawaye to me hukuncin limancin ire-iren waɗannan da kuma hukuncin wanda yake mai kirkirar wani abun da bai da asali bai da tushe a alkur'ani bai da tushe a sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan shine tarjama babu وقال الحسن وقال الحسن صل وعليه بدعته وقال الحسن الإمام حسن البصري صل وعليه بدعته باب ruwanka da bid'ar dan bid'a kai dai salli kai salla a bayansa wa alaihi bid'atuhu magana bid'a shi kuma can shi ya sani ma'ana wa alaihi bid'atuhu ka bashi da bid'arsa kaga nan imam bukhari dai aka da wannan babu ya aka shi akan a iya yi illa lura ta kama kuma babu ruwanka da bid'ar shi babu ruwanka da tawayen shi salli ma'ana kai sallah bayan dan bid'ar sai fara dan bid'a wa alaihi bid'atuhu laihin bid'a sai na kai za ka yace wa alaihi a lugar larabci lahu ga abin da mai kyau ya ce lahu kaza kamar lada ya ce walahu kaza yana da kaza amma abu mara kyau sai a ce alaihi wa alaihi kaza yana da laifi kaza haka nan mawaji Allah sai a ce da'a ya yi addu'a mai kyau kenan gare shi amma da'a alaihi ya yi mugunyi addu'a kaga bambancin alkhairu wa sharru a larabci na wa'annan harufa a wa'annan harufa guda biyu lahu da alaihi ya ce wa alaihi bid'atuhu laifin bid'ash yana kai la shi ke da laifin bid'ash salli khalfahu sai kaga wannan ta'liqi ne Imam Bukhari ya kawo bai faɗi isnadin maganar shi ba tiriyan tiriyan wannan riwaya har kan Imam Hasan al-Bitriki ba sai dai kawai ta qala al-Hasan kaga wannan ta'liqi ne wannan ta'liqi Sa'id ibn Mansur ya yi wasu shi ta kan Abdullah ibn Mubarak تكي هشام بن حسان يكيت أن الحسن سئل عن الصلاة خلف صاحب بدعة فقال صل خلفه وعليه بدعته هكذا كما الإمام الحسن البصري ميه كنت ين صلى بعد أن بدعة سيتي آه باقومي صل خلفه كي صلى بايش معناه كبيش صلى أما وعليه بدعته كبشر بدعته تنا كيش wannan abin da wasu daga cikin malaman suka tafi amma akwai kaidi matukar bid'a ba za ta kai shi zuwa ga aikata kafirci ba ba za ta kai shi zuwa ga aikata kafirci ba in za ta kai shi zuwa ga aikata kafirci bai halatta abin shi din ko kaɗan malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan na قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو معصوم فقال إنك إمام إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة ولا بد منها
قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسور فقال إنك إمام عامة ونزلك ونزل بك ما ترى ويصل ويصلي لنا إمام فتنة ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم wannan hadisi abu abdullah shine imam al-bukhari sai ce qala abu abdullah da mako yace qultu sai nace sai ce qala abu abdullah al-kunyar imam al-bukhari ce abu abdullah masu al-kunyar abu abdullah suna da yawa imam al-bukhari al-kunyar sa abu abdullah imam ahmad bin hanbal shi ma alkunyarsa abu abdullah imam malik alkunyarsa abu abdullah masu abu abdullah daga muhaddisai suna da yawa to shine yace qala abu abdullah abu abdullah yace wa qala lana muhammad ibn yusuf yace muhammad ibn yusuf al-firyati yace mana qala hadathana al-auza'i yace al-imam al-auza'i ya ya zantar da mu al-imam al-auza'i yana daga cikin manyan manyan malamai na hadisi kuma yana daga cikin manyan manyan ayyimma waɗanda aka yi a sham watan ba ta malami irin al-imam al-auza'i ba أشام بأتوا مالم إرين أو زائبا قال حدثنا الزهري الإمام الزهري محمد بن شهاب يا من تدم أن أميد بن عبد الرحمن يا كفر محمد بن أميد بن عبد الرحمن أن عبيد الله بن عدي بن خيار يا كفر عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان يتي حقيقة شي أميدو a ubaidullahi ya shiga wajen sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu wa huwa mahsurun a lokacin da yake watan tsaye a cikin gidansa yana fama da matsalan nan ta yan tawaye sun masa tawaye ba su da jagorancin sayyidina usman ba kwata kwata sun fita daga da'ar sarki musulmi sayyidina usman dan affan radiyallahu anhu suna ma yunkurin neman kashe shi a lokacin suka zanna da shi gida ba hita ko ina ko zaure sai ina Usman ba zai fito ba ya fito ma ya ba da sallah ba su yadda ba ya fito ba da sallah ba su yadda ba to yana cikin wannan hali na mahsurun yana katangagge yana tsare a cikin gidansa fa qala yace innaka imamu ammatin da ya shiga wajen shi yace to ya amiral mu'minin innaka imamu amma kai ne imami na gaba ɗaya ma'anar imami na gaba ɗai don imami kashi biyu ne akwai imami na jima'a akwai imami kuma khalifa to kai imami ne na gaba ɗai imami ne khalifa ne kai ne shugaban dukkan musulmin duk duniya gaba ɗai kaga imami kenan sannan kuma kai ne mai limanci domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke limanci ba ka duk khalifofinsa alaihi salatu wassalam duka su ne masu yin limanci zaka limami ne kake na sallah limami kake na jagorancin musulmin duk duniya yace wa nazala bika ma tara a wata wata riwaya kuma yace wa nazala bika mana yace gashi abin da ya samu gare ka wanda kake gani gashi karar ya samu na cewa an samu wasu ƴan tawaye tsageru waɗanda ba su yadda da jagorancin sayyidina Usman ba hatta kai sun tsare shi cikin gida ba haka shine ce wani zalabika kai ne imamin mu kuma wani zalabika ma nara ko matar wa yusalli lana imamu fitna an waye gari imamu fitna limamin fitina limamin fitina mana jagororin tawaye aka ce su ake nufi da imamu fitna jagororin tawaye yanzu sun kai suna mana limanci wasu suka ce imamu fitna mana jagora a lokacin fitina kai ne ke da haƙƙin kai mana limanci to amma yanzu abin da ya faru ya faru wanda kake gani ko wanda muke gani har ta kai ga jagororin fitina su ne suke yi mana wasan limanci imamu dawudi ya ce ai imamun waqta fitnatin ake nufi ibn wadah ya ce imamun fitnati shine abdurrahman ibn qudaisin al-balawi abdurrahman bin albalawi yana daga cikin jagororin yi wa sayyidina usman tawaye wallazi jalaba ala usman radiyallahu ta'ala anhu ahla misr shine wanda ya tuna sayyidina usman ga mutanen watan misra to aka ce wa qad salla kinana ibn bishr ahad ru'us al khawarij bin nas aidan imamu fitna din daga fasarar shi akwai kinana ibn bishr ɗaya daga cikin jagororin khawarij shi ma ya yi jagorancin sallah a wannan lokacin da sayyidina Usman ne yake tsare to waɗannan su ne ake ce ma imamu fitna domin dole sai an tantance a cikin wannan tawaye sayyidina Usman dan afa sayyidina Ali ya yi limanci wata rana wata juma'a a wani idi sayyidina Ali ya yi limanci sannan umamatu umamatu ibn sahl ibn hunayf shi ma ya limanci a zamanin wannan lokaci da a ake ciki sannan kuma a sayyidina ali da salu ibn hunayfin da abu ayyub al-ansari da talha ibn ubaydillah wannan da su yi limanci a wannan lokaci aka ce ba su ne ake nufi ba imamu fitnatin dai da yake nufi a nan jagororin tawaye wa'annan zababbun sahabbai ba su ciki kuma ba ra'ayinsu ba goyon bayansu kuma ba tare da jin daɗin su ba sayyidina ali aika yayi muhammad ibn al-hanafiya tare da sayyidina hasan da sayyidina husayn da muhammad ibn al-hanafiya ya ce su tafi su yi gadin gidan sayyidina usman kada su yadda wani ya shiga ta gidan sayyidina usman ya ce zai aibata mishi tunda an rasa yadda za a shawo kansu to shi da sayyidina ali ya ba da sayyidina hasan da sayyidina husaini a matsayin masu gadin rayuwar sayyidina usman tare da muhammadu na hanafiya to irin wannan sai aka ce waɗannan sahabbai masu girma ba su cikin waɗanda ake nufi da imamu fitna ka dai ji waɗanda su ne jagororin fitna to shine yake cewa sai aka kai ga shugabannin tawaye suna mana limanci wa na taharraju muna tsananin damuwa da gudun kada mu faɗa cikin laifi domin su masu laifi ne kuma sun jagorance mu mun bi su a cikin sallah muna tsoron faɗawa cikin irin laifin da suka faɗa shine na taharraj ai na qafu duqa fil ismi muna muna tsoron faɗawa cikin laifi na yin sallah bayan su kaji kukan da yake wa sayyidina Usman radiyallahu anhu فقال سيدنا عثمان الصلاة أحسن ما يعمل الناس أي إذا صلى إذا تم في في شن دو أبن دو نزي أي كتا دو أبن دو متعني ذات أي كتا نعبادة باك مسلا باك مسلا abin da aka ce aka fahimta daga zancen sayyidina Usmanu in dai sun kyautata sallah shikenan ku bi su domin duk wani abu na bayan ta in sun kyautata sallah ku bi su da aka yace as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nasu fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum in mutane sun kyautata a cikin sallah ku kyautata tare da su wa idza asa'u in sun muna na fajtanib ita'atuhum don haka shi shi shi mutum bangare biyu yake zai iya yin daidai zai iya rashin daidai zai iya yin mai kyau zai iya yin mummuna inda ya yi kyakkyawa bi shi ku tafi a aikata kyakkyawan tare da kai ba da damuwa amma inda ya mummuna kar ka bi shi kyale shi don haka ai su taho su yi sallah a bi su ita sallah ita ce a cikin ma ibadu babu kamata a cikin ayyukan musulmi babu kamata ta fi komi kyau don haka nan in sun yi sallah ku bi su bayan su yi sallah ba komi amma inda suka yi mummuna shine tawaye kada ku bi su cikin wannan tawaye wasu suka ce shine abin da ake nufi da watan abin da ake fahimta cikin zancen sayyidina Usman wasu kuma suka ce a'a a cikin ma zancen nashi ana fahimtar rashin halaccin bin su domin ita sallah ita tafi komi tsada ita tafi komi kyau za ka ba ta kyautatuwa daga wanda yake mummuna za ka ba za a bi su ba tare da suna da watan ra'ayi wanda yake mummuna tunda ita sallah ita tafi komi tsada don haka sai an diba wane ne za a bi wasu suka fahimci haka irin su a ibn hajar amma dai abin da aka fahimta domin akwai wata riwaya da ke karfafar sai na usman ya ce ku je ku yi sallar bayan su za ka ce wannan riwaya ta tabbatar da abin da ake nufi sai na usman ya ce a yi sallar bayan su maganar tawaye kuma ba a tare da su a wajen tawaye shine ma'ana to kaga yanzu nan wannan hadisi wannan asari yana tabbatar da halaccin yin limanci a bayan dan halaccin sallah bayan dan tawaye din dangane da abinda wannan asali na sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake karantawa to وقال الزبيدي وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها وقال الزبيدي الإمام الزبيدي يتجيني محمد بن الوليد أبو الهضير الشامي الحمص حمص إن دي ودا كي تجي أنا تا واتن بياني ينزو أكفا في لاباري إن أكي رجما أسيريا يتجي وانا حمص حمص توشيني زبيدي متمن شنه قال الزهري يجي الإمام الزهري محمد بن شهاب ياتي لا نرى kaga shi Muhammad ibn Shihab al-Azhuri tabi'i ne abin da yake cewa la nara an yusalla khalf al-muqannat ba ma gani la la nara ba mu gani an yusalla akwai halaccin yin sallah bayan al-muqannati wanda yake mai sha'ani irin na mata namiji ne amma kuma ya mai da kanshi kamar mace to wannan yana da yana da maganganu da yawa cewa namiji ya zama kamar mace halayen shi irin na mata ɗabi'unsa irin na mata kaririyar jikinsa irin na mata muryarsa irin ta mata da sauransu wannan shi ake cin mukannas to mukannas din nan an karanta shi da kasra mukannis wasu karanta shi da fatha mukannas suka ce abinda an mukannas haka aka halice shi shi haka aka halice shi ba kwaikwayo ba za ka fi mukannas amma mukannis kwaikwayon halayen mata ya riƙe maganar mata da rangwada irin ta mata da kashe murya da kaririya irin da mata duk koyoyi sai ya zama kamar haka nan shine dan daudu an fahimta ba haka aka halice shi ba amma wannan haka aka halice shi muryar shi in ba a gaishe ba za a ce mace ce an fahimta sannan wasu halayen shi haka aka halice shi wato irin halaye na mata suka bambanta tsakanin mukannis da mukannas suka ce mukannas shine wanda aka aka halicce shi mukannas kuma kwaikwayo yayi wasu suka ce akwai bambanci tsakanin mukannas da mukannis suka ce mukannis shine dan daudu mai kwaikwayon abubuwa na mata dan daudu kenan amma mukannas wanda ake saduwa da shi ne da ake saduwa da mace allazi yu'ta fi duburi wanda ake zo yi mashi ta duburarsa shi ake ce mu muhannas kaga bambanci kenan don haka aka ce shi ma ne imam zuhri ke nufi an ba muhannas din ba mai harka irin ta mata mai kwaikwayon mata da sauransu a wancan muhannas din dai allazi yuta fi duburihi shine imam zuhri ke cewa la nara an yusalla khalfal muhannas ba ma ganin halaccin yin sallah bayan muhannasi wanda ake zai masa wanda ake zai ke masa ta duburarsa illa min darurati la budda minha sai bisa kan lalura wadda babu makawa da gare ta aka ce wata kila watan yana da mulki idan aka ce ba za a bi shi ba za a haɗu da musiba shikenan ba komi laluratin ce la budda minha ko ko shi kadai ne zai iya yi in kowa ya wace an ba samun sallar jam'i kwata-kwata to ta'atilin jam'i saboda wannan illa tashi a bar kallon illar tashi a bi shi saboda illar rashin jam'i kwata kwata a ce kowa zai sallar shi kadai to ya fi illa za ka sai su yi sallah bayan shi su bar shi kawai to abin da ya sa anan ya kawo wannan magana as-salatu khalfal muqannati kuma a babin al-maftun babu imamat al-maftun al-muftadi me alaƙar su aka ce alaƙar su duk wanda ke wannan ko mukannis din ne mai daudanci ko kuma mukannas din ne allazi yuta fi duburihi kullul mubtada kowanne dan bid'a ne domin ya kirkiri abin da ba a san shi ba shari'a ba ta san shi ba shari'a ta yi namiji namiji ta yi mace mace sifofi da ɗabi'u na namiji daban sifofi da ɗabi'u na mace daban wanda ake zai kewa ita ce mace namiji shi zai kewa yake yi to kaga wanda ya saba to yayi ne ya kirkiri wani abun da babu shi kuma bai da tushe bai da asali a musulunci za ka kenan yanzu an sa shi babin al-muftadi wasu suka ce kuma zai ɗaukar ba maftuni ce babu imamatul maftuni zai ɗaukar maftuni domin mai wannan hali cikakken maftuni ne to da haka abinda suka ce kenan a iya sallah bayan muhannis amma ba za a yi bayan muhannas ba muhannis daban mai kwaikwayon ɗabi'u na mata مخنث دبل وان الذي يؤتى في دبره wannan kin kuma kowanne din za a iya za a iya bin shin a yi sallah bayan shin inda lalura amma in babu lalura ba abin da zai sa yi sannan kuma ba za a yadda wancan din mai saukin abishin ba za a iya sa shi ya zama imam ratibi ba ko kadan ba zai zama imam ratibi ba abin da yasa domin shi limanci girma ne wata daraja ce to za a ɗora girma da daraja inda babu mabiyan shi mamun shi za su rika kallon shi da mugun kallo in suka kalle shi mugun kallo sun tawaya a addinin su kaga ya ja musu ya ja musu tawaya a addinin su to haka a kau da shi a sa wanda ke da muruwa a sa wanda ke da ahlul fadli imama abu ne mai girma don haka ake keɓantar ta ga ahlul fadli masu girma masu daraja su ne za a zaɓa su zamo limamai za ka yi ummun nasa afdaluhum wa aqahuhum wa aqrahu li kitabillah
حدثنا محمد بن عبان حدثنا محمد بن عبان حدثنا غندر عن شعبة عن ابي التياح انه سمع انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واعطي ولو لهبشي كان راسه ذبيبه
wasu kuma suka ce ai can waccan magana imamu zuri cewa muhannas yake nufi suka ce a dubbin yake nufi da muhannis din da muhannas din la nara an salla khalfal muhannisi ko khalfal muhannas حدثنا محمد بن أبانا قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي السياه أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة wannan hadisi imam bukhari yace haddathana muhammad ibn abana muhammad ibn abana ya zantar da mu qala haddathana gundaru yace gundaru ya zantar da mu an shu'ba ya karbo daga shu'ba an abi tayyahi ya karbo daga abi tayyahi annahu sami'a anas ibn malik haqiqa ya ji anas ibn malik radiyallahu anhu yana cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li abi dharr yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr isma wa ati ka saurara kuma ka yi biyayya ma'ana ka saurari shugabanka ka saurari jagoranka kuma ka yi biyayya ga jagoranka wannan ma'ana as-sam'u wa ta'a walau li habashiyyin ko da ba habashi ne baka fata ne aka shugabantar da shi akan ka ya kai Abu Dharr to ka saurare shi me zai ce in ya bada umarni ka bi shi ba ba kafa shi kake kallo kuma ba ita kai umarni ba wanda ya dora shi kai umarni shine ma'ana manzo Allah kai wa umarni ka bi umarninsa manzo Allah ka bi umarni in manzo Allah ya ce ga shugaba ga jagora to a bi shi ba tare da kallon ya yake ba domin za ka kalli wa ya dora shi to haka shi gabanni duka da za su biyo baya Allah tabaraka wa ta'ala shine mai dora dan haka in sun yi umarni a bisu muddin abin umarnin ba ya tanadi saba ma Allah bane in yanzu kuma saba ma Allah ai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga makhluqi a cikin saba ma mahalicci ace walau li habashiyin ko da mutumin habasha ne irin wancan hadisi da muka wuto ka anna ra'sahu zabibatun wanda gashi kansa baki kirin kamar yadda kasan watan ƴaƴan zabib ‘ya'yan zabib sun tamuke sun bushe to haka kansa yake to koda kansa haka yake babu ruwanka girman abin da yake ɗauke da shi na jagoranci da shugabanci shi zaka kalla sannan kuma ka anna ra'asahu zabiba gashin kansa ake magana asancin an yi bayani fuska ka anna ra'asahu ko ana nufin kan nashi gaba kida ko kuma ana nufin gashin kanshi ya mummurɗi ya yi dukul dukul kamar watan zabiba ‘ya'yan zabi.
Babun ya kuma an yaminar imami biki za'ihi sawa an iza kana sunayin.
Babun ya kuma an yaminar imami biki za'ihi sawa an iza kana sunayin. Babun taqdiruhu haza babun. Abin kaddarawa in gaji Mahmud Bukhari ya faɗi ya ce babun to khabari ne. Khabari ne. sabi inda kaje kabari akwai mubtada to shi mubtadan boyayye ne taqdiruhu hadha abin kaddara shi hadha hadha babu wannan babi kenan yaqumu an yamini al-imam bi hizaihi idza kana sunaini yaqumu mamu kenan kaga ba hadi fa'ilin yaqumu ba kawai zaka ce dai yana tsayawa a daman liman ka faɗa da ka faɗa da shi tsawa'an kuma su jera wani bai je wani zubuwa ba wani bai fi wani shigewa gaba ba wani bai dawo baya ba wani ya shige ba a sawa'an su yi daidai kafadin su jera dawa da mamu da liman su yake magana idan kana sanaini in sun zama su biyu ne liman ne da mamun shi ɗaya to ina mamu ɗaya ke zaunawa dangane yake tsayawa dangane da liman in za su yi sallah aka ce an yamin imani ya koma damar liman kaga wannan babi zai faɗi hadisan da suka zo ina mamu ɗaya yake tsayawa in zai yi sallah dangane da liman liman na shigewa gaban limamin shi na bayan shi ko ko a'a mamu na gehen hagu ko na gefen dama ko yana gaba ne sai ce a'a an yamin imani damar liman zai tsaya shi ma mu ɗaya idan kana watan isnaini in sun zama su biyu ne to
حدثنا سليمان بن حرب قال نعم.
حدثنا شعبة مم.
عن الحكم قال مم.
سمعت سعيد بن جبير مم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما مم.
قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خليله او قال خليله ثم خرج الى الصلاه
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قال فجئته نعم.
ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غئيده أو قال خئيده ثم خرج إلى الصلاة وأن الحديث سليمان بن حرب يا من تدم إنجي إمام البخاري قال يتي حدثنا شعبة يتي شعبة يا من تدم عن الحكم يا كربو دقى حكم قال يتي سمعت سعيد بن جبير يتي ناجي سعيد بن جبير رضي الله عنه آمين.
yana cewa an ibn abbas shi ma ya ji daga abdullahi ibn abbas ya dala tabbata gare su dan da uban qala yace bittu fi baiti khalati maimunata na kwana a ɗakin yar uwar mahaifiyata maimuna na kwana a ɗakin yar uwar mahaifiyata maimuna yar uwar ummul fadli ce ita maimuna iyalin manzon Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wadda ita ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya aura bayan wafatin sai- sayyidatuna khadija ba wafatin sayyidatuna khadija matar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara aure ita ce sayyida maimuna radiyallahu anha to yan uwar mahaifiyar abdullahi bin abbas ce sayyidina abbas yana auren yan uwar ta ummul fadli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aurenta to kaga kenan in ibnu abbas dan ummul fadli ya tafi ɗakin ta ya tafi ɗakin yan uwar mahaifiyarsa ya tafi ɗakin yan uwar mahaifiyarsa za ka yace bittu na kwana fi baiti khalati a cikin ɗakin yan uwar mahaifiyarta maimuna fa sallallahu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-isha'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci isha'i domin Abdullah ibn Abbas yana karami a lokacin shi bai wuce shekara bakwai ba ko abin da bai kai haka ba wanda in an tuna tun a kitabul ilmi an kawo wannan riwaya ta karɓar riwayar karamin yaro cewa ana karɓar riwayar karamin yaro in yana da tamyiz za a karɓi riwayar shi domin nan Abdullah ibn Abbas ina karamin yaro ne sai suka ce i ana yi amma ya zama lokacin da zai bada riwaya ba karamin yake ba an shi Abdullahi bin Abbas a lokacin da yake bada wannan riwaya ba karamin bane ya girma amma waƙar da yake bada bayanin ta faru kuma an yadda da tunaninsa da hankalinsa aka karɓi riwayar akan abin da ya faru yana karami amma yana babba yake ba da wannan riwaya to shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci isha'i thumma ja'a sannan sai ya zo fa salla arba'a raka'atin sai ya salla raka'a hudu ya sallaci raka'a hudu thumma nama manzo Allah ya kwanta ya bacci thumma qama sannan sai ya tashi ka san can a cikin waccan riwaya wacce ta wani tafsiri fa qama ila shannil mu'allaq sai manzo Allah ya tashi zuwa wani watan wani abin nan a a ragaya a wani ruwa da ke a jital sai ya ɗauko a cikin salka ya yi alwalla daga wannan salkar da ke rataye da ya yi alwalla sai ya fara sallah ni ma na ɗauko na yi irin yadda ya yi a waccan riwaya ya ce faji ito fa kumtu an ya sare da na yi alwalla na taho ni ma zan bi shi sallah sai na tsaya hagun shi faja alani an yaminihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa ya jawo ni hagu din ya jawo ni ya rabo da ni da hagu faja alani an yaminihi sai ya tsai da ni dama ta haka manzo Allah ya nuna inda mamo daya yake tsayawa tsakaninsa da liman faja alani an yamini fa salla khamsa raka'atin sai ya salla raka'a biyar sun salla raka'ataini sannan sai ya sake salla watan raka'a biyu sun mana sannan sai bacci hatta sami ido gadi da hanna jina tsari na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wancan hadisi har sai da ya bayanin yadda yake kwance annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance a tsawon katifar da shi da ummul mu'minina maimuna yace ni kuma ina kwance a fadinta can inda kawahunsu suke can shi kuma sai a gitta shi haka duk shimfiɗa guda suke da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyida maimuna da kuma abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace ta hanna jinasarin annabi sallallahu alaihi wasallam dan za a ce ah ya aka yi jinasarin sa to katifa ma ɗaya su aw qala khadidahu ko kuma ya ce khadidahu thumma haraja ila salah daga baya aka ce lokacin sallah yayi manzo Allah ya fita yaje sallar asuba bai sake Allah ba don haka sai a cimma ya kawo wannan hadisi a wurin da hususiyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam cewa yana yin bacci har a jina tarinsa kuma ya tashi yayi sallah bai sake alwala ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to muhallu shahidi dai anan abin da yasa imamu bukhari ya kawo wannan hadisi cewa watan da yake sun masallara sun nan da yake faja alabi an yamini فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه كذا باب يقوم عن يمين الإمام بإذائه سواء إذا كان اثنين كذا ترجمة تايديدي دا حديثي المطابقة سي مطابقة دجونا إلى مطابقة ونن حديثي تكي ترجمة شيني فجعلني عن يمينه nan ma muke tsayawa a daman limami in shi kaɗai ne to
باب إذا قام الرجل أن يسار الإمام فهو له الإمام إلى يمينه لم تبطل صلاتهما باب إذا قام الرجل أن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تبطل صلاتهما kaga dai wancan hadisin dai ne amma kuma yanzu an kawo shi ta wata fuska don haka hadisin bukhari za ka ga suna maimaituwa wannan hadisi za a kawo shi a babin kaza wannan ma shi din ne zai sake maimaituwa a babin kaza shi din dai ne zai sake maimaituwa a babin kaza duk inda wata bukata ta gitta ko ta taso sai kawo wannan hadisin a daidai wannan bukatar kaga don haka hadisi ɗaya zai ta karraruwa wani wuri ya kawo shi da tafsili wani ya kawo shi da ijmali wani ya kawo shi musnadan wani bai kawo shi mu'allaka ya maimaitu amma wuri kaza mu'allaka yake wuri kaza kuma musnadan ne mausulan kenan to haka wani kuma duk ya zama mausulan ne amma kuma akwai tafsiri can ya fi faɗi nan ya fi kuma watan takaitawa a nan shi kuma babin idan kamar rajul idan mutum ya tsaya an yi tsarin imami hagun liman kamar yadda abdullahi ibn abbas ya tsaya hagun annabi sallallahu alaihi wasallam fa awwalahu al-imamu to sai liman ya juyo da shi ila minihi zuwa damar shi to wannan ba aiki bane kaga shi wanda ya juyo din yayi aiki shi wanda aka juyo din yayi aiki to wannan aiki irin na mamu ya tsaya hagu a juyo da shi a dawo da shi dama yana daga cikin aikin da ke bata sallah ita lam tabtu salatuhuma sallar limamin wanda ya juyo shi daga hagu zuwa dama da sallar shi mamun da aka juyo daga hagu zuwa dama lam tabtu bata ɓaci ba tana nan to
حدثنا أحمد بن قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث ثلاث عشرة ركعة ثم نام ثم نفخ ثم نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال أمر فحدثت به بخيرا فقال حدثني قريب بذلك
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أمر عن عبد ربه بن سعيد عن مكرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت ko nimtu inda kaga wata riwaya bitu nan kuma nimtu inda maimunata wan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam indaha tilka al-laila فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشر عشرة ركعة وصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ ولن حديثي أحمد يا ذا الدمو shine watan kagan aka ce ibnu sakan kenan قال ابن سكن في, في نسخه وابن مندى وابن نعيم في المستخرج واحمد بن صالح. ابن ابن سكن اسم معرفه يجي انت احمد كوي وانا احمد ني daga cikin rijalun bukari wani ahmadu ne to da suka bi suka ce ahmadu ibn salih ne wasu suka ce ahmadu ibn isa ne wasu suka ce ibnu asibin wahabin ne to kowanne ne dai to shine yace ya ji daga wa daga حدثنا ابن وهب يجي ابن وهب يا بن سدم قال حدثنا امر يجي امر يا بن سدم عن عبد ربه ابن سعيد يا كربو دغ عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان يا كربو دغ مخرمة ابن سليمان يجي والنبي عن قريب shi kuma ya ji daga Quraibu waye Quraibu Maula ibn Abbas bararren abdullahi ibn abbas ne shi kuraibu ka ji wannan hanya ta kan kuraibu waccan fa ta kan sa'id ibn jubair haka sa'id ibn jubair ta kan shi ta kan ibn ibn abbas wannan kuma ta kan kuraibu ta kan ibn abbas amma kuma hadisin dishi ne hadisin dishi ne an ibn abbas ya kafo daga abdullahi ibn abbas shi kuraibu ba yace radiyallahu anhu ma dalla tabbata gare su qala abdullahi bin abbas ya ce ni mutu inda maimuna na kwana wajen maimuna yar uwan mahaifiya sanan kaga bai ce khalifi din ba sai ya ce bitu inda khalif nan kuma ya ce bitu inda maimuna wan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda hatilkal laila alhali a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajenta a wannan garan fatawadda fi alwalla thumma qama sannan sai ya tashi musalli yana nabil filin dare فقمت سينا تاشي أن على يساره نتايا على يساره أبسا هبوني ديدي هبوني فأخذني سيكاما نيرئين فجعلني أن يميني سيميدني دامسا فصلى ثلاث عشرة ركعة من لا ركعة قوم شاء ثم نام سنة يكونت هذا bai tafsiri ba sai ya tafsiri ga ma yadda manzo Allah ya yi raka'a kaza ya huta raka'a kaza har aka kai da inda ya kwanta yayi bacci sun mana masannan da ƙarshe na mai bacci hatta na faka har ya rika na tsari wa kana idan nama na faka annabi sallallahu ta'ala sallam dama al'adar su in yana bacci akan bi na tsari thumma atahu al-mu'adhdhin yana cikin wannan halin kaga kenan baccin yayi nauyi to amma ka je ta khususiyya sun ma ta hannu azzin sai ladan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yace lokacin sallah yayi ya rasulullahi asuba ta fa kharaja fa sallahu wa mai tawadda manzo Allah ya fita akai sallar bai sake alwalla ba kaga khususiyya ce na cewa idanunsa ba su bacci idanunsa na bacci zuciyarsa ba ta bacci haka yace yace zuciyarsa ba ta bacci amma idanunsa ne ke bacci za ka tun da zuciyar Allah bai yadda ta gafala ba ta rafkana ba ko kaɗan saboda haka abin da ke faruwa ya warware alwalla zai faruwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin wanda ke barci bai san me ke faruwa ba saboda da idon da zuciyar duk sun rafkana don haka bai sani ba ko ya rihi bai sani ba ko ya taɓa al'aurarsa bai sani ba ko abin da zai dai warware alwala ya same shi don haka in ya tashi daga barci sai a ce yi alwala sannan ya sallah الحمد لله قال أمر في أمرك فحدثت به بكيرا sai na na na na nazantar da bukair faƙari ki haddasani kuraibun bi zalika da nazantar da shi ya ce daidai yadda ka karanta man din nan daga ibnu abbas to haka bukair shi ma wato kuraibu ya zantar da ni shi ma daga abdullahi ibn abbas to mu dabaka dai wannan da tarjuma fa akazani fa ja'alani an yamini kada aminci fa akazani fa ja'alani an yamini alhamdulillah na'am bitu eh bitu mm yanin da mu ga ko ta baka ne eh mu da cewa eh bitu mm kuma ga shi ya faɗi da zuba abin da ya faru kamar da kuma yana kan zama cewa lalle shi kan bai yi wacce ba na'am magana kuma tana kan da mu ya fadara yana yana zuba abin da ya faru ya Eh to bambancin bittu da nim shine kawai bambancin bittu na kwana irin abin da bahaushe ke cewa wane ya kwana abin da ya gani da kwana tun dare har asuba sai a ce yau an kwana ana ibada an kwana ana zikiri an kwana ana maulidi an kwana ana ibada kaza an kwana ana karatu alqur'ani ba kwana na ido ba daren ya kare shi abbata dare yayi har akubata sai a ce bata bittu amma nama yayi kwana yayi bacci kenan yayi bacci kaga bacci kenan amma wancan kwana ko da ba a yi bacci ba sai a ce an kwana ana ibada kaza kaga ba a yi bacci ba to shi ne yake magana wai tsawon daren tun daga farko har ƙarshe yana ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka bittu kenan na kwana tun daga farkon dare har ƙarshe ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗakin sayyida maimuna an fahimta sannan kuma cewa na mashi kuma ni mutu na yi bacci akwai lokacin da ya yi baccin sai ya farko ai farko ma ga riwaya mai yalwa mai faɗi yace ina bacci can sai na farka da na farka sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka da ya farka sai sai ya dauko ruwa a kalka ruwan da ke kalka ratai sai ya alwala da su kake ne yana cikin bacci sai ya tashi shi ma ibn abbas yana bacci sai ya tashi kaga nan nimtu sai ta taso amma yana magana ba ta magana tsawon daren gaba ki ɗaya daga farkon shakar shi alhamdulillah
wannan shi ne da suke dogaro da wani ya ce wannan haka da aka yi suna cikin masallaci wani sun larabawa da sun sha bacci sun a wannan ana tara sallah sun sun ba a wannan abin da yake dama da ɗaukaka da daraja ga annabi sallallahu alaihi ba zai zama ga kowa ba ba zai zama ga kowa ba malamai sun yi tafsiri bacci wanda ke bata alwala an yi bayanin shi da wanda zai bata alwala an yi bayanin shi gajeren bacci kuma hafifi mara nauyi bai bata alwala amma in ya zama dogo ne mai tsawo ne an daɗe ana yi sun ce ko hafifi ne a sake alwala haka in ya yi nauyi ko bai yi tsawo ba shi ma za a sake alwala akwai inda za a sake dole akwai inda za a sake istihbaban akwai inda kuma kwata-kwata dole sai an sake akwai inda an su a sake akwai kuma inda ba a ma su a sake al'alula lafiya lau take amma wannan annabi sallallahu ta'ala sallam da ai ummu ne Aisha ta tambaya da abin da kowa yake da ba za su tambaya ba ta tambaya da yawa mukan ga hakan ta faru yace to ai idanu na ke bacci zuciya ta ba ta bacci da wata amsa ce ba haka ba da ba hususiya ba ce ba wannan amsa ba ce manzo Allah zai baka sai ce ai duk wanda ma haka ta kama haka zai haka manzo Allah zai ce amma sai bai ce haka ba sai ce a'a ai ido na ne ke bacci amma zuciya ta ba ta bacci to